آلهة قدر مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله ولا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما ما نزلناه في هذا الكتاب حتى تردوا إلينا في وقت احتياج إليه. زم na ganin karatu alhamdulillah wala abdullahi wa ma bikum min ni'matin fa min Allah zaman ki karatun na ganin ba zai tafi da nisa ba saboda yanayin cajin na ke gani muna zama na shida ko mun fita daga ƙa'idan riyada ilimin riyada yanzu za a yi tambaya wa shehu jani a kan abin da ya shafi tasbihat min lasma'i kenan wasaltu radiyallahu ta'ala an ma'ana haza tasbih an tambayi shehu jani a kan ma'anan wannan tasbihi wa huwa subhanallahi من الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش فأجاب رضي الله عنه بقوله سيشو جانيش معننسا سبح الله تسبيحا كي تسبيحي وبنجي تسبيح دا يملأ الميزان ونريتشك ميزان وبنجي شنو معننسا to shi ya mizan zai cika mizanin ima hasanatun ko da kyawawan aiki wai ma nuran ko kuma ya cika da haske wai ma tasbihan ko ya cika da tasbih shine ma'ana sabbihillah tasbihan ya mizani wato tunda manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa subhanallahi tamla'u al-mizani aw tamla'ani eh aw tamla'u ma bayna samawati wal ardi ko yawa to qawluhu da fadin shauciya ne sake cewa muntaha ilimi ma'ana usabbihu la tasbihan da mai tasbihi Allah tasbihi ya bulago adaduhu wanda zai kai nihaya adadin ma'alumati ilimin lahi adadin ilimin da Allah ya zubo wayan ta yi bi nihayatiya zai cika da cikawansa kama la nihayata lima alumatin kamar yadda babu ƙarshe ga ilimin Allah. Kazalika haka nan, la ne hayatu li haza tasbih wannan tasbih shi ma zan babu ƙarshe ga yawansa. Wa ƙauluhu faɗinsa, wa maula garida da isa matuƙa na samun yarda, ai, usabihu la tasbihan zan yi tasbihi Allah tasbihi ya bulagu mabalagawar dallahi wanda zai isar da yardan Ubangiji ya samu a samu a ciki ma'ana hil asarun nashi'atu shine al'asarun nashi'ati gurabe wanda yake faruwa an rida daga yarda min manhayin na daga kyauta wal mawahidi da baye-baye wal ɗaya wani am da kyauta da kyauta dai ila gairar zalika zuwa wani irin wannan anwa'u min hazil wujuhi daga wannan fasaku qala shehu radiyallahu anhu shehu jani yana cewa usabihu la tasbihan zan yi tasbihi tasbihi ya bulagu qadaruhu wanda qadarin tasbihin ya kai au adadu ko adadin sa ya kai misal kulli ma haɗa bi ilmin lahi misalin duk abin da Allah ya kewaye ni daga iliminsa wa nafasa bihi mashi'atahu ya zartar da mashi'arsa mimma ya habuhu abin da Allah zai bayar li jami'i khalqihi ga dukkan halittansa min min jami'i wujuhin ni'ami na kowane fuska na daga nima wal minani da baye-baye wal'aɗaya da kyauta walmanayi da kyauta dai ta hafi da tsaraba walmuwahibi da baye-baye minal azal illal abad tun daga azal har zuwa abad wardi lautala Allah wardi lautala lahu radi lautala dinnan yana da ma'anayani yana da ma'anoni guda biyu almanar ula ko almanar awali ma'anan farko alwasful ƙayin shi ne siffa tsaye bi zati da zatinsa allatilai safi ta gairun wanda babu canji bi gababin da fushin Ubangiji, auridan ko yarda, au mahabbatin ko soyayya, au bugudin ko ƙeya, falaisat babu illa sifatin kamilatun tamatun, sai sifa cikakkiya kamila laiturawa laita gayar wanda baya samun canji wala naqasun babu tawaya wala ziyadatun babu ƙari. Wa zalika wannan kyautar almana huwa wasful qa'imin zati shine sifa qa'imun bi zati da zatin Allah fazalika wannan la qadara lahu wa la gayata lahu ba shi da kadari ba shi da iyaka ba shi da gaya kuma wala nihayatan kuma ba shi da nihaya wahiyar sifatun mini sifatul wajibati zati wannan sifa ce daga cikin siffofi na wajibai ga zatin Allah wal ma'ana sani ma'ana ta biyu hiya al'asaru shine al'asaru sadirat wanda ke zuwa an ridan na daga yadda minan ni'ami na daga ni'oyi wa tafi da tsaraba wala ɗaya da kyauta wal minahi da baye-baye wa sarfula makarihi a juyar da abin ƙi wal madari da abin cutarwa wa takdili wujuhin na'imi da cikawa ta ɓangaren ni'imomi wal amali da guri wa manal musta'azu bihi abin da ake nufi da abin neman tsari da shi fil hadisi a fadin hadisi manzala bi kawai sallallahu alaihi wasallam saboda fadin manzala sallallahu alaihi wasallam a'udhu bi radaka min sakhika Allah na neman tsarinka Allah a'udhu na na neman tsari bi radaka bayan yardanka min suhudika da fushinka bayan ka yarda da ni karkai fushi da ni ko ma'anar la'awali shine ma'anan farko allazi huwa wasful qaimi bi zati shine siffa alqaimun bi zati wanda yake tsaye da kansa la bi ma'anar sani amma ba ma'ana ta biyu ba li'anna ma'anar sani domin ma'ana ta biyu hadisun fararre ne min jumlatul hawadisi yana daga cikin jumla na faruwa wala yastaz bi hadisi kuma neman tsari da fararre وإنما يستعاذ بالوصف القائم أنا نيمن تريني ده صفة قديمي وهو صفة الذاتي شيني صفة ذات وبنجي وقوله ده فدنسا وزينة العرش ده نوي ننا العرش أسبح الله زي تسبيه الله تسبيها تسبيه ني يبلغ وزنه wanda nauyinsa zai kai zinatul arshi nauyin al'arshi izawu zina inda in aka wana to wannan kaga abin da ake nishi an yi tabirin subhanallahi mil almizani mablagi rida zinatul arshi muntahal ilm wannan an tara ma shine wannan kalma ɗayu ne ɗayu ne a kalma abinda manzala sallallahu alaihi wasallama yake magana shi irin wannan tasbihin subhanallahi mil almizani wa mutal ilmi wa mablagar da wa zinatul arsh a ka ɗauke shi abin yadda yake daga cikin ko kanwar sai na rasulullahi ko ɗaya daga cikin matan manzala wannan da gani ne ba daga riwaya ba mana ba na nufin na samu bambanci domin ko fahita tu uwan sai na aliyu kaga kanwa kenan ko kuma hafsat matar manzala kaga mata ce amma ɗayan biyu daga cikinsu ne ɗaya matar ta yi wiridi tun daga asuba har rana ta hudu mazala ya wuce ta ya dawo ya wuce ta ya dawo ce me kike sai ta ce ai addu'a nake ce ba zan sanar da ke kalmomi guda hudu ba wanda ya fi tun daga zaman ki daga asuba nan zuwa yanzu kalmomi ne guda hudu subhanallahi mil almizani wa mutal ilmi wa mablagar da wa zinatul arsh sai ya ce ya nannaɗi ya fi ƙarfin aikin da ta kalma hudu ne to wannan shi muke kira ɗayi shi ake kira ɗayi to in ka zo fassaran kaga su ba idan daidai yake da ka ce Allah ka yi salati wa manzo Allah adadin ƙwayar ruwa. Allah ka yi salati wa manzan Allah adadin ƙwayan ƙarfe, ko dutse, ko yashi. Allah ka yi salati wa manzo Allah adadin ganyen bishiya. Allah ka yi salati wa manzan Allah adadin ruhi. Allah ka yi salati wa manzo Allah adadin kaza. duk wannan ya ɗauke a cikin wannan ake ittibasin fito da wannan na salatiyar manzo Allah kuma an kafa ɗan Allah zai Allah zai saboda manzo Allah ya yi ishara kashe wutan nan kar ya bata duka in aka yi hakan to zai ba da abin da ake nufi to irin wannan ne malaman mu suke sai kuma ne Allah masalli ala sai na Muhammad adadin ma Allah masalli ala sai na Muhammad salatan tamlo la azala wal abada azzamana wal makana ka gani to salati ɗaya ce amma salatin ta ɗauki nauyin abin da ake nufi amma da ya ce amma ta tafi akan haka kuma ya zo a sunan manzala saboda haka an tafi a koyi da abin da manzala ya ishara kai shi ne manansa Allah taimake mu wa ƙaulu ko in ta min imla'i halaina cikawan ya cika akan abin da ya yi nihaiya da shi abin da shabu tijjani ya rubuta mana wa min kalami radiyallahu anhu daga cikin maganin shautijani radiyallahu anhu kala shirkul agaradi abin da ake nufi da shirkul agaradi kai kai kai muna karatu shirkul agaradi abin da ake nufi da shirka na garadi abu ne hawa shida shirkul agaradi huwa ahadu a samun shirkul sittati eh shirka ne kaga manzala yana cewa ashirku afa alaikum min dabibin namlati ala safafi lailatul mu bilatul muslimati to akwai shirkul agaradi kai bauta wa Allah don ka samu wani abu ka bauta wa Allah don ka samu wani abu bi ma'ana ba sai ka in ka bauta wa Allah wato sai an biya ka ka yi ana garin shirkul agaradi wannan a wajen tafiyan sufanci komawa baya ne ka yi bauta ka yi kyauta don a yaba maka shi ma neman wannan shi ma shirka ne a cikin sufanci ka yi abu ne don a yaba maka to shirkul a garaji ne aiki ne to wayannan abubuwan su ne shehu tijjani zai fito da su shi yasa nafa ne la sharara daha wasa kaliri jalu tuka fa asgaru atba'i bari'un min ash-shirki inji Shehu Ibrahim asgaru atba'i kananan madiyana bari'un min ash-shirki sun kubuta ga barin shirka to wannan shirkul a garali ake magana ba ma shirka na hada Allah da wani ba shi ake nufi to maganan nan shirkul agarabi ko ahadu a samun shirku sittat wal muradu bi abin da ake nufi da shi inda ahalin shari'ati a wajen malaman shari'a huwa amalun aiki ne amal biri ligari lahi shine za ka yi aiki ne na bin Allah amma kana nufin wani ya gani eh kayi aikin na Allah ne irin aikin na Allah ne amma kayi ni dan a gani ka gani bal a liyajin lilil muhammadati dan ka samu aibe ka min alhaliki daga halitta kayi ne dan aibe ka aw tahsil gardun ko kuma kayi ni dan samun wani garari min min ƙibalihim daga mutane su gane a ashe kai mutumin kirki ne a ashe kai kaza ne wannan kai ne audaful mudarrati ko kayi ne don kar a cutar da kai minhum daga mutane dai autiqal muzammati ko kuma tsoron kar a zarge ka aul amali ko kuma aiki liyajin nail kusuri ka yi aiki ne don ka samu gida walhuri katangu walhuri da hurul yini fi jannati mujarrada ka yi aiki ne don a baka mata a baka gida a gidan aljanna to wannan shirkul a garadi abin da ake so ka yi don zatin Allah ba don wani abu ba. Eh, amma in ka yi wannan shi ne Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala nu yake faɗa. Mu fa'azgaru atba'i ƙananan mabiyana bari umin shirki ba sa yin abu don neman abiya su suna yi ni don zatin Allah. Eh, wa huluhu an intisari awamiri. da wofantan mutum aikinsa bai bi abin da aka hore shi ba wama iza nawa di ibadihi amma idan ya niyya da aikinsa wa malihi da ya niyya da ibadarsa wa amalihi da aikinsa wajen Allah ta'ala ya neman yardan zatin Allah wa mutisali amrihi ya yi koyi ga horo wa da ya haƙƙi rububiyati ya ba da haƙƙin rububiya wa taƙarrubu ilaihi da neman kusanci zuwa ga Allah wa ibadati da ibadansa li ajali la shay'an gairahu da nufin ba wani abu sai Allah din waraja kuma ya kaunaci ma a zalika kaga gurin da ya kamata bayan ya yi aikin saboda za'atin Allah ya ce to Allah ka yi aljannanka da 'yan matan da ke ciki da katangun da ke ciki don ka yi su ne don mu to min fadalika Allah ka ba mu amma ba an yi abin ne don a bayar ba kaga ishtiraki kenan kaga bambanci ilimi ne kawai zai bambanci bambancin abu ne wanda yake kusa in ka bi Allah in ka bi Allah da niyyar bi akan aikin da kake masa amma Allah zai maka wani abu to za haɗu da gare amma in ka bi Allah Allah ya cancanta amma akwai abin da Allah ya yi kuma ya ce ku nema in ka yi ka nemi Allah ya haɗa ka da abin don Allah ya yi abin min fadalihi shi kuma ba komai kalma ce gata nan kaman kusa amma kuma tana da garari kaman mutumin da a fiƙihu aka ce mata ce wanda mijinta ya sake ta sai wannan ya ce inni fiki laragibun eh sai wannan shi kuma ya ce in an gama na kamu duk an ya tafi waje daya amma kaɗan ne suka bambanta in ni fi kilara gimin shari'a ta yadda amma in kin gama na kamu ba aure ya tsakani wanda ya ce in an gama ina kamu babu gaskiya eh ba ya daba eh ba ya daba sai da in fi kilara gibun eh ina kwaɗayin in aka ce ina kwaɗayin ki a hausa ai kaman haka ne ai to ya ɗan ɓuya akan cewa an gama kana kamu to saboda kaga shari'a ga abun kusan abu ɗaya amma ɗaya an yadda da shi ɗaya ba yadda da shi ba to haka wannan sai ce waraja min zalika min fadlillahi zaka kaunaci daga cikin fadalan da Allah ya bayar azajala ma yi waye lahu abinda Allah ya tanadi fil jannati a cikin aljanna innal huri daga 'yan mata wal kusuri da gida wa gairiya da waninta lajali ibadati da saboda ibadan da kai bal min mahadal fadali za ka nema ne tsantsan fadala wal karami da karamci wata ziki da gaskatawa biwadillahi da alkawarin Allah azza wa jalla a yi maka amma in ka ɗauka kayi ne don wannan ka yi aikin ne don wannan niyyar ba iri ɗaya ba ne to in akwai jahilci bugu ɗaya kawai zai ce ba bambanci shi to amma ilimi ba zai zama haka ba dole sai an tsaitsafe an fitar da abin da yake shi ne yardadde wanda yake ba yardadde ba kuma a jefar da shi Allah ya kiyaye fazalika wannan la haraja fi in ka bi wannan wala kada babu kun suka fi ikhlasi in mutum ya yi abu saboda Allah kan haka waina ma zaba ila ikhlasu mutum yana tafiyar da ikhlasinsa ne iza amila li'ajali na iliya yayi ne don samun mata ya yi aikin dan biye shi da mace ya yi aikin dan a ba shi da aljanna wannan babu ikhlasi ciki ya yi ne don a biya shi kawai haliyan an irata wajenla wannan ya wufanta babu maganan waje wallahi a ciki babu iradan waje wallahi azza wajalla wani ibadati da ibadar sali ajali fa haza bai yi don Allah ba fa haza huwa alladhi yuqal lahu a wannan ne ake fada abadahu hawahu ya bi son zuciya ne ya bauta ma abadahu hawahu ya bi son zuciya ne ya bauta ma duk abin da ka bauta ma saboda ka samu aljanna ko saboda karka shiga wuta to ka bauta ne saboda tsoron shiga wuta ko saboda samun aljanna ba don Allah amma in ka bauta ne saboda Allah to za ka bauta ne don zatin Allah amma kyautan da Allah yake min fadali in ya so ya maka shikenan abin da kake tsoro Allah ya tsare ka shikenan kana tsoron kana tsoron kar Allah wutanka abin ƙi ne kuma ka ce a nisance ta to amma in ka yi bugu ɗaya a karatun sai ka ga kaman abu ɗaya ne amma ba iri ɗaya ba ne na'am faza wa amalu mubinun wannan duk wanda ya yaki don a bashi aljanna ai a tsarin shirkul a garabi amaluhu aikinsa mu'minin bigayar hilafin an rusa aikin ba tare ba hilafa ciki bal wa alaihi ismu yana ma da zunubi za'idan ƙari alayi izadin bayan bayan faɗuwar zunubin wato Allah bai cancanta ya masa biyayya ba kenan wa inna man abadallaha amma wanda ya bauta wa Allah lajali saboda Allah aw li iradati wajhihi ko dan nufin wazatin Allah aw ittiga mardati ko saboda yarda na neman yardan Allah aw imtisali amri ko saboda koyi da lamarin Allah aw tawfiyatil amri ko cika lamarin Allah bi ibadati da ibadan Allah aw ada'il haqqil ubudiyya ko ya bada haƙƙin ubangiji aw qiyaman li haqqir rububiyya ko tsayawa wajen haƙƙin rububiyya aw ta'aziman lahu ko dan girmamawa aw ijlalan ko dan buwayantarwa lahu gare shi aw muhabbatan lahu ko saboda san Allah aw haya aminu ko dan kunyan Allah an yarahu ya ga Allah aw haya aminu ko dan kunyan Allah an yara kar Allah ya ganshi ta halafan amri ya saba da horon da Allah ya masa aw shauqan ilayhi ko ya yi ne don shauƙi zuwa ga saduwa da Allah, au shukuran li ni'amihi ko kuma yana godiya ne ga nimar da Allah ya masa, ko mukhlisun haƙan wannan ya yi ne don ikhlasi da gaske, wala yi hali da riya'un, riya bai shiga ciki ba, hasu ta jara da an agaradin saboda ya fita daga manufa Allah ci ta ƙaddamat wannan muka faɗa baya. Allah ka samu daga cikin wayan wayannan man abadallah azza wa jalla wanda ya bauta Allah bi jami'i anwa'il ikhlasi da dukkan nau'i na ikhlasi fa huwa mukhlisun kamilun ya zamo mai ikhlasi zalla suma in qara na rajau idan yayi muqarana darajai li fadlillahi saboda fadala Allah kamar yadda aka faɗa na bayan nan kenan عز وجل بجميع فهو مخلص كامل ya zama mai ikhlasi ثم ينقارنه الرجاء لفضل الله عز وجل sannan ya muƙarana da ƙaunan fadalan Allah waraja alhuri sai ya ƙaunaci kuma huru wal ƙusuri ya ƙaunaci gidaje wannan imil jannati ya ƙaunaci ni'ima irin ta aljanna bi mahabal fadali da tsantsan fadalan ubangiji wa ta ƙada ya ƙudurci annan laha Allah wa jalla Ubangiji ya habbuhu inda ha labiya, Allah zai iya bashi inda ha Allah zai iya bashi wannan nima labiha ba ya haɗa ta da shi ba, falaƙa da ha, babu suka cikin abin da ya yi, fi ikhlasi a cikin ikhlasinsa inda halin shari'a ce, a wajen malamin shari'a. Wa inda arifina, amma wajen arifai, fazalika wannan ma min shirkul azarar yana daga cikin shirkul azarar kai kawai da zatin Allah ba ka neman inna nudi muku liwaje la nuridu minkum jaza'an wala shukura wannan kenan amma inna na khafu yana daga cikin wanda aka toge wa ma nudi mukum me Allah ke cewa na suratu duha laili wancan kenan na halata ina ma nudi muku lauje laye la nuridu minkum jaza'an wala shukura wannan kuma na eh shi din ne amma وما لأهل عنده من نعمة تجزى به كنا وما لأحد من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه رب الأعلى nayi ne don neman yadda zatin Allah wala sofa yarda kuma ubangiji ya yadda da mu shi ne kawai Allah ya dada Allah ya dada zuwa. Na'am. Wa man la fazalik min shirki al-ajarabi wal ikhlasu indahum shi ikhlasi a wajen su tajridil ibadati li wajhi Allah kadai ka bi Allah ba abin da kake nema eh ka bi Allah ba abin da kake nema shine tajridi wa ibadatu li ajali kai masa bauta dan shi ya cancanta ka masa wa iska da rajai karka kaunaci wani abu a kusa da shi min gairihi unfata minhu babu tilasi an yaltafitu ila ila lakawani balle je ya karkata zuwa neman aljanna ko tsoron wuta bi qulubihim da zuciya lahasatin ko da lahaza aw ya ulu alaiha lamhatan ko da za mu tawil da lamha aw ya hibuna min hashi'an ko a so wani abu ko yaya ma mahabubil akabari tare da masoyi mafi girma uhu wallahu shi shine Allah shine wanda zaka so azza wa jalla ala nahum cewa su yahibuna ma haballa subhana yana son abin da Allah ya yi buna suna son ma'ahaballa abin da Allah yake so subhanahu wataala ya tsarkaka ya buwaya wallahi buna gairar layi ba sa son wani in ba son Allah ba li shahawatin saboda sha'awa au garnin ko biyan bukata au qaba'in ko saboda mu ce qaba'i shi ma biyan bukata ne na wadaran wa min hahuna daga nan yaftariquna suke rabuwa ma ahli shari'ati su malaman haƙiƙa arifai su duk abin da su yi suna yi ne saboda bin son Allah mujarradin eh ba hubbu hub kaso Allah saboda kaso Allah saboda a maka wani abu a baya yi haka su abin da suke bukata kawai يفترقون على الشريعة في مهبة الجنة والقرار من النار والفرار من النار باسا توران أساس ووتا با kuma neman su bane aljanna ba ruwan su da wannan eh amma al shari'ati fa innahum yuhibbuna al jannata su suna neman aljanna liqaba shahawatihim saboda biyan bukatun sha'awar su fiha a ciki ba a zarge su ba kujerar ne daban-daban kar a ce ai sun ce ba ruwansu da aljanna a ba ruwansu da aljanna a kujerarsu ko aljanna ko wuta duk wanda Allah ya ba su ba komai a wajensu su suna bin Allah ne don zatin Allah kuma fihi kifayatun akwai dalilai sosai ƙurani da hadisin manzo Allah yawa wanda kuma suka nema in sun shiga aljanna in sun bi Allah Allah ya musu saboda su samu aljanna shi ma suna da kujeransu amma kujeran yara da manya ne akwai bambanci wai firuna minan nari suna neman gudu daga shiga wuta lima yajuduna al'alama fiya saboda ba sa san radadin wuta fan malakawan dukkan kaunu ne lizatiha ga zatinsa ɗalaban da abin da ka nema wa haraban da abin da ka gudu wa amal arifuna su arifai fal'akawanu kullaha inda ala sawa kaunu gaba ɗaya da wuta da aljanna dukkansu a wajen su ba abin da suke nema ba abin da suke tsoro Allah suke kauna Allah suke tsoro kawai eh shine za ta fi akan haka amma sufai ba kowa da kowa ba mutum ya dinga ji yawa wa amal arifuna fal akawanu kullaha indahum alhadis sawai duk ɗaya ne alhadis sawai duk alhadis sawai duk ɗaya ne laisa fiha tasisun lizatiha ba wani tasisi illa man hassahu mahabubihim sai abinda Allah ya ce masu na dawo da kai waje kaza kawai kai dan aljanna ne a yi maka abinda aka ga dama kai da kai bawa ne kawai eh subhana fahimmu ya shiro na minin nari da aka wasu na gudu wuta wa yas'aluna najata minha suna neman tsari daga ita lali zatiha ba zatinta ba wala li wujudi wala li wujudi alamiha ko saboda samun radadin zafinta balle kauniha dar adalai ana kauce mata dan nema haka saboda gida ne na makiya Allah fahimmu ya karahuna suna ƙin an yi ta ma'uma a adayi ba sa son su haɗu da maƙiya Allah lahazatan ko da lahaza tun da maƙiyan Allah ne kaga nan shi ma akwai ƙofa ɗai kenan fadalan an istikrari balista ba ta tare da su wa'idan kuma likauna ahalaha domin ma'abutan cikinta mahajubi na an nazari ilallahi an tsare su ba sa ganin zatin Allah والنظر إليه rashin ganin Allah min azami matalibi yana daga cikin mafi girman abin neman su kar Allah ya tsare su wa'idan lintisalil amri wato ga imtisalil amri azza wa jalla ko lianna Allah azza wa jalla domin ubangiji amarahum bitawaqi minha an hore su da kiyayewa wadalamun najati minha da kiyaye da neman tsira daga barinta faƙala zaujalla ubangiji ya ce ku an fusakum ku kiyaye kanku wa ahalikum da iyalanku nara kar ku shiga wuta to wannan saboda haka ana kiyayewa don wannan ba tuka ba warwara abin ya tafi ne a mujarradin yadda yake abin da ya sa saboda san su da Allah ba ruwansu da kowane abu san su da Allah Allah ko ya sa su aljanna ko kar ya sa su aljanna duk kaunu su marfasara daya to sai zama maratib ne hawa hawa ne kamar yadda wanda zai bauta wa Allah saboda a bashi aljanna wanda zai bauta Allah saboda kar da ya shiga in dai bai shiga wuta ba komai ya kare wanda kuma zai bauta Allah daidai shi yana bauta wa Allah ne akan Allah ya cancanta to da iyan shiga wuta ba soyayyen shiga aljanna ba a son shiga aljanna an san ni'ima ne wuta kuma ana kinta ne saboda Allah ya ce ku anfusikum wa ahlikum nara me yasa saboda daru a adaihi ne tunda daru a adaihi ne za a nemi tsari da ita ba dan komi ba saboda masoyin Allah ya gaba a zaunar da shi da a zaunar da shi da masoyin Allah zaune shi da makin Allah to ba a san haka kuma shi mahajubi ne baya ganin Allah su kuma son ganin Allah ne ya sa suka bi Allah a haka wannan babu wani abun da za a ce watakila sai dai bauɗaɗɗe ne bai gane abin da ke nufi ba Allah ke yi wakala faƙin na azaban nari Allah ka kiyaye mu azabin wuta fahim limtisali amri wannan wajen bin horonsa ne lali zatiya ba dan zatin wutan ba walamiya ba dan tsoron raɗaɗin wutan ba a wannan su yahibbun aljannata suna son aljanna ne lali zatiya ba dan daɗin aljannan ba wala liqaba'i shahawatihim ko kuma don biyan bukatan su wa garadin da garadin bal su yi buna suna santa li'annaha domin ita aljanna dara auliya Allah gida ne na waliyan Allah wa mustaqarrihim wa tabbatan su kenan wa idan su li'anna darun gida ne ya kuna fiha nazuru illahi wanda Allah an yarda za a قلوب يومئذ إلى ربها نازرة توننغني نا الله وأيضا فإن الله تعالى وبنجي مدوكي يهبها ين فإن الله تعالى يهبها بحكم الشرعي أنا سن حكا دوكنش الشريعة حيث اختارها لأوليائه saboda Allah ya zaɓar gidan ga waliyansa fahimu suna son fahimu yahibuna suna son gidan li muhabbati ta'ala saboda son da Allah yake wa gidan eh fainal muhibbu sadiq shi masoyi na gaskiya yahibu mahbubi yana son masoyinsa wa man ahabba da wanda ya so wa man ahabba mahbubi da wanda ya so masoyinsa ومن وما ومن أحب محبوبي وما أحب محبوبي وذلك وانا ينا تشكين من ضرورات ينا دقا ضرورة نا محبة الصادقة سويتا جسكيا وأيضا كما هم متماثلون لله سبحانه سنا مماثلة ني قال الله يا تركك ya ɗaukaka li'amri iyaha bi talabiya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. A ba shi saraka. Wani buna hura ya ƙare na? ba kuma wai hibuna hura suna son huru wajiyariha da ‘yan mata wa wuldaniya da ƙananan yara liyannan yuhibbuna Allah domin suna son Allah wa yuhibbuhum kuma Allah yana son su wa man ahabba Allah duk wanda yake son Allah yuhibbu ma ahabba Allah yana son wanda Allah yake so fa hum fi mahabatiha suna cikin soyayya wal firaru min nari lillahi mutum ya guje ga wuta dan Allah wa billahi saboda Allah lali anfusin ba dan kansa ba wala bi anfusin la lali anfusin wala bi anfusin ba dan kan wutan ba ba dan kansu ba zai khilafil awwalin sabanin wancan karatun farko wancan gaye da suke ba iri ɗaya bane karatun a haka yake amma ba iri ne ba ne wancan ga irin yadda suke tunani wannan kuma shirkul a garabi ne ake nema a kauce fainam li'anfusin su wancan su ne ba sa neman shiga wutan fi ma habu akan abin da suke so wa ma harabu minhu da abin da suka guje daga barin shiga wuta lakin sai dai ba da ta halisil ibadatin lahi bayan ka yi komi saboda zatin Allah sai ka bar Allah yayi buna suna so min al-akawani daga cikin kaunu malan yanhau an muhabbati suna so a cikin kaunu abinda duk ba zai hana su saba abinda ba zai hana su bin Allah ba eh duk abinda ba zai hana su bin Allah ba to suna son shi kaga ɗaya kenan wal kullu duka lam ya kharji min an da'irati shari'i bai fito daga da'irar shari'a ba wal kullu duka lan ya kharju wanda bai fito an da'irati shari'i daga da'irar shari'a ba abin da aka yi da shi ya zama muhammadu al'aƙiba kenan walaysa yalhaquna bil arifina baya riskan matsayin arifai li'anna mahabbata ali shari'ati domin soyayyen mutanen shari'a himin akabarin zunubi yana daga cikin manyan zunubai inda al'arifin a wajen arifai lima kila saboda an ce hasanatul abarari sayyatul muqarrabina hasanatul abarari idan ba idan wani ya aiki ya samu lada wani ya sha sashi a kurkuku saboda muqarrabi da da abrar ba ɗaya bane ba dai ba ne. Liyanar arifina, su arifai mustahalikuna suna halaka fi ainihin jami, wato cikin idan nan na haɗuwan garka wato shiga shiga fi bahar tauhidi inda aka shiga rafin tauhidi ga'ibuna suna makancewa ne an lakawa ne ba sa ganin kaunu بشهود الملك الحكي سبور سنة غنم أبنجي لا ينظرون لا غيري باسا كلم وني لحظة كودا كمن كبتا إلا من أجله شيء أبن دا الله يشك كلا كما تقدم كما إن مكفاد أبا فهم من الأكواني domin suna daga cikin kono bi abdanihim da jikunansu ko na bayinuna na suna nisan tabiyar wahin da ruhinsu wa sararihim da shirorinsu wa ƙulubihim da zukatansu wa ƙulihim da hankalinsu laisa lawan fi gairi iradatun ba su da wani manufa na abin da suke nema iradar bukatarsu walaisa fi ma ya sau har da latin ba wani ko da kamun ƙwayan gadagi aw aƙalla ko mafi ƙaranci ligairihi ga wani su ga Allah da wannan abu ko su nema Allah don wannan abu fa inna sararin sirorinsu mudattafatun an gairi ya lallabe ba wani muƙayyidatun an yi masa taƙaidi indahu a wajen ubangiji fi hadarati a cikin hadaran ubangiji akifatun ya tsaya an ala shuhudi yana kallon ubangiji la ilimin lahabi gari ba wani halitta da suka sani kaga sun zamo kamar aluna kenan ma mana ka Allah ta da amkunta min al'alina su ne mutahimuna mala'iku ne wanda tun Allah tun da Allah ya su ba abin da suke gani ba abin Allah ko suka sani ba su san an yi wani kaunu ban ba gaba gida to akwai wanda suka zauna kamar haka a wajen Allah warwa ahun ruhinsu ta ji a sararin yana da sirorinsu la tuqdaru an takhallufi babu iko ga sabawa na fahiya da'iratun tana tashi ne fi baida'il jabaruti a fagen dajin nan na jabarutiya wa qadishtar da shauqaha bukatu na soyayya ya shauƙantu ila mahbubiha zuwa abun sonta la yanqadi shauqa abadan shi shauƙin digamuwa da ubangiji baya yanke har abada wa qulubuhum zukatansu tabi'atun yana bibiya li rawahim ga ruhinsu la tuqdaru ala takhallifana babu saba fayyatar tayidu kuma tana jijjiga ne min haibatihi daga kwarjinin ubangiji wa jalalihi da jalalansa muturakatin kuma kansa yana ƙasa mina na yayi saboda kunya wadda hashi da ɗimaucewa min azamati saboda buwaya o kibriyayi da kibriyawunsa o ƙulihim hankalinsu ta ji atulli ƙulubihim yana bibiye da zukatansu warwahin ruhinsu la tuqdaru al takhallifana babu abin da zai saba fa hiya mutafakkiratun tana cikin fikiru tunani fi ajaibi sanati cikin halittar da Allah ya yi Allah ya yi kaza Allah ya yi kaza tsayawa cikin tunanin kawai ya yi sai shagalantar su shahidatun suna gani li asrari hikimati sirrori na hikiman Ubangiji fi halke cikin halittarsa, lishiddati ma'arifati habi, saboda tsananin tsananin sanin Allah, wa nufusin rawunansu wa abdani da jikinsu tabi'atun suna bile kulubin ga zukatansu, ƙaharan dole la tuqdaru ta takallifi babu wanda yake sabawa. binufusin da kawunansu maƙohuratun an yi rinjaye an hawa ta an yi rinjaye gabarin son zuciya ta ta sultanil azamati yana ƙarƙashin sultan wato ƙahariya cikinan ko kuma sultanil azamati ƙahariya in aka ga dama za a fasaranta shaka ko a ce tunde wa abdani jikunansu da'ibatu tana mai bibiya abadan har abada fi hidimatihi cikin hidimansa kadistara kallon mahabubu to menene kekketa abin so minu albugulu wal kullu da ƙiyya da duka albugudu minhum albugudu wal kullu la tahtalif minhum zaratan dukka ba wani abin da zai saba zarratan an muradi ko da ƙwayar zarra daga muradin Allah azza wa jalla wa kadhalika saboda haka kanu lillahi billahi ma allahi suka zamo duk wanda suke da wannan sifan sun zamo na Allah ne da Allah tare da Allah jalan Allah minhum Allah ka sanya mu daga cikin su bi fadali da fadalinsa wa analana ma ata ma analahum Allah ka ba mu abin da ka ba su بجاه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة سيدنا رسول الله نعم تسعنا زام قارا نتحسيل أساك فتوى da bambancin ibada wannan akan shirkul agaradi ne shirkul agaradi ne da Allah Allah taimake mu Allah taimake mu الله كبر من نسر اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولك ولا خاتم لما سبق الناصر لك الحق ولا هدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار الذي فلا تنتمل ولا زلا ولا أبد الزمن وفا مضروبة في كل هذه بيد ما في الإمكان واحد أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام